الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan safar shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali kasancewar ruwa duk lokacin da aka tafasa shi so da yawa kamshinsa yakan canza shin wannan na masa illa ya fitar da shi daga layin ruwa wanda yake mai tsarki wanda za a iya yin amfani da shi a cikin ibada wannan canza wannan baya masa illa don kasancewar su da yawa in an tafasa ruwa lalle a irin wannan lokaci kanshinsa yakan canza ta wannan baya masa illa sai dai in ya kasance makayin da aka tafasa ruwa cewa yana da wani abu wanda yakan iya canza ma ruwan wani wannan kamshi to a irin wannan lokaci za a ba shi wancan hukunci ruwa ne tsarkakekke amma ba mai tsarkakewa ba in ya kasance wannan kinsa ya canza amma in kasancewar illa ta tafasawa ita kadai ce ta canza masa wannan ƙamshi to wannan bai fitar da shi ba daga cikin layi mai tsarki wanda yake mai tsarkakewa wani misali mutum ne ya auri mata da ya aure ta sai ya tabbatar mata cewa gidan da suke zaune a ciki ba nashi ba ne na yaran shi ne tuntuni ya riga ya musu kyautar wannan gida idan Allah ya masa rasuwa shin tana da haƙƙi a cikin wannan gida ba ta da haƙƙi sawa'an ya gaya mata ko bai gaya mata ba gida dai ba nashi ba nashi ba nashi bane ba iya abin da yake mallakar shi da Allah ya masa rasuwa ya bari shine take da haƙƙi a ciki na gado amma duk abin da ba mallakar shi ba ba ta da haƙƙi a cikin shi ko da bai gaya mata ba in dai bayan mutuwar shi aka samu shaida kwakwara cewa gidan nan ba nashi bane ba na yaran shi ne tuntuni ya riga ya musu kyauta ba ta da haƙƙi a cikin wannan gida an gane ku sai dai iya abin da yake mallaka shi to shine dole za a kasa kashi takwas a bata daya a matsayinta na matar shi da ya mutu ya barta yana da 'ya'ya inda a ce ba ɗa ba jika shine za a bata ɗaya daga cikin hudu a iya abin da ya bari na dukiya to amma duk abin da yake ba mallakar shi ba mallakar 'ya'yansa ba ta da haƙƙi a cikin shi na'am wani misali mutum ne ka nuna masa wata ni'ima da Allah ya maka misali ka yi sabon gida ka je ka nuna masa sai ce to me addu'a Allah ya sanya albarka ya ce mu karanta kamar wata sura ta alkur'ani shi ya halatta yin haka kwarai ya halatta a karanta sura daga cikin surorin alkur'ani domin yin tawassuli da wannan sura akan samun karbuwar addu'a an gane ko za a iya yin karantawa me ake fata shine Allah ya sanya albarka a wannan gida ta wannan fuska ya halatta don shi addu'an ma ba wata addu'a ba ce ta nesa bakin addu'a ka ci ba addu'ar da ta wuce cewa Allah ya sanya albarka ba addu'ar da ta wuce in ma wata ni'ima da Allah ya jaddada ma bawansa ka ce Allah ya sanya albarka ba addu'ar da ta wuce wannan waishin ya dace kamar yadda ake faɗa a yaren hausa idan wani bala'i ya samu ko wata musiba sai ka ji mutane suna cewa mun shiga uku kalimar mun shiga uku ba ta dacewa mumini duk lokacin da ya fada cikin wani kangi wani kunci abin da ya dace kar ya yi kururuwa ya ma kansa muguwar addu'a da muguwar fata iya abin da ake bukata ya yi fatan allah ya yi masa wannan bala'i da yake ciki me yasa aka sunnanta mana cewa mumini in ya fada bala'i ga abin da ya dace ya fada shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maimakon mu ringa mun shiga uku to bai dace ba iya abin da zamu fada shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ummu salama Allah ya kara mata yadda ita ta rawaito mana wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce lokacin da mijina abu salama Allah ya masa rasuwa sai na ce kai ceuna ina ni ina samun wani miji nan gaba kaman abu salama domin abu salama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumunsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira a farkon karo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin madina ta ce bayan na faɗi haka sai na tuna addu'ar da manzon Allah ya karantar da mu cewa in musiba ta samu ga abin da ya dace mu faɗa ta ce sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha ta ce sai na sa ido na tsare gama idda take da wuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya turo wasu jakadunsa da sunan neman aurena lokacin da suka zo suka faɗa mata ta ce to ku gaya masa ina da wasu illoli kamar guda biyu duk da cewa illa ce ba illa ba ce babbar illa ta ta ce ni mace ce ce mai tsananin kishi abu na biyu kuma ina da diya ya yarda ya amince in je gidan shi da diyar wani aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ta faɗa manzon Allah ya ce kishinta ubangiji ta'ala zai sauƙaƙa mata shi saboda ba a buƙatar mace kishi ya wuce ƙa'ida lalle ba a ce ba mace karta yi kishi amma haramun ne kishin ta yi tsanani saboda duk lokacin da kishi ya yi tsanani to yana janyo matsaloli a ƙarshe dai za ta tashi a tutar babu to sai ya ce diyarka kuma Allah zai wadatar da ita ma'ana nan kamar manzon Allah yana nuna cewa ba matsala takan iya zawa da wannan diya saboda bai ya dacewa ka je gidan wani da dan wani dole sai da izinin shi manzon Allah ya aure ta to kaga a shahid dai anan fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wannan addu'a ta maye mata gurbi da fiyayyen halitta gaba ɗaya wanda ita tana ganin ina za ta samu mijin da ya kai abu salama ubangiji ta'ala sai ya canza mata da fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takaice mumini ba a buƙatar ya ma kansa muguwar addu'a ya ringa mun lalace mun shiga uku idan musiba ta same shi iya abin da zai faɗa ita ce wannan addu'a na'am kaji malami yana faɗa kuma alhali wannan ba hanyar shi bace wai maganin mura ana gama shi da alkol wai shi yasa in mutum ya sha yake sanya shi barci wai ana gama shi da giya zuwa ya yi laborator inda suke hada maganin suka ba shi labarin ga abubuwan da muke gamawa kuma shi maganin mura da aka yi shi an yi shi ne don ya sa mutum maye ba a yi shi ba don ya sa mutum maye kaddara cewa ko da an sa abun maye a cikin shi ba a sai ba a yi shi ba don ya sanya maye yanzu irin su da aka yi magani ne na gajiya irin su valium magani ne wanda yake na barci da sauransu sai a ce haramun ne duk wanda ya sha valium ya sha kwaya alkol da aka yi shi an yi shi ne saboda magani ba an yi shi ba ne don a sha a yi maye wanda ya sha domin ya yi maye shi za ka yanke ma hukuncin ya sha giya wanda da giya da kwaya duka hukuncinsu daya wanda ya sha valium ko turamol a matsayin magani bakin yanda shi likitan da ya yi kokarin fito da wannan magani ya kayyade ga iya gwargwadon abin da za a sha idan ka sha wannan gwargwado wannan ka sha halak amma duk wanda ya sha da nihin ya yi maye ko da bai yi maye ba to wannan da shi da wanda ya sha giya duk daya don haka jita-jita duka bata dace ba maganar cewa naji ana kaza naji an ce kaza duk abin da zaka faɗa ya zamanto kana da tabbas a kan shi ya zamanto mutum yana da tabbas a kan shi in ma ya kasance gaya su waɗanda suka yi maganin sun rubuta cewa kayan ma an in sha shi ana maye kayan maye aka sa a cikin shi amma duk wanda ya san maganin mura an yi shi ne saboda kasancewar ya ɗan sauƙaƙa ta shine amma kuma galibi daman shi maganin mura yana son ya bacci saboda daman ita mura akwai tari akwai hatar da majina da sauransu su ko abubuwa ne waɗanda suke addabar mutum wanda idan mutum ya samu nutsuwa ya samu barci to irin waɗannan abubuwa da izinin Allah za su sauƙaƙa na'am kamar mi babu negir da ake cewa akwai alkul a ciki babu negir ba da ake cewa alkul a ciki ko giya in ta yanke ta zama bu negir matsayin ta halaka an gane ko ko ita in ta yanke ta daina sa maye ta koma bu negir wannan halak ne wanda shi manzon Allah ya ajiye mana ka'ida abinda ake nihi da giya shine abin da ya sanya maye kullu muskirin manzon Allah ya ce haramun wa kullu muskirin khamr wa huwa khamr aw kama qala duk abin da ke sanya maye haramun ne duk abin da ke sanya maye manzon Allah ya ce giya ne kadan kin shi da da yawan shi wannan haramun ne da wanda ya tsoma allura a cikin kwalbar giya ya lashe da wanda ya sha butali guda duk matsayinsu daya saboda ita giya daman an yi ta ne kawai don a sha a yi maye amma duk lokacin da ta yanke ta daina sa maye to ta koma matsayinta na halak
akwai lokacin da aka ce kashi ya maƙe maka ana baka daidai wata yar kaɗan ka sha ko kashin yana wannan duk wahayin shaidani ne na cewa wai in kashi ya make cewa a shagiya duk da cewa wasu malamai suna ambatawa a cikin littattafai na fikiru cewa idan wani abu ya markaye ma mutum a makogoro ya ki gaba ya ki baya an rasa abin da za a bashi wannan abu ya wuce su ma sharadi suka yi sai giya ita kadai ce za a iya bashi ba ruwan da za a bashi ya sha ya wuce to suka ce ana iya bashi amma fa ba dan sun ce ba giya ita ce maganin duk wani abin da ya makare mutum ba haka wasu ke nihi an buga an buga an rasa abin da za a bashi ya sha domin wannan abin da ya make masa a makogoro ya wuce sai giya suka ce to ba laifi akan iya sha a irin wannan lokaci gwargwadon iya abin da zai wuce me yasa saboda ka'ida larura tana halitta abin da aka haramta amma sabani ga wasu da suke fahimtar cewa wai in abu ya muke ma mutum a makogoro ba abin da yake sanya wannan abin ya wuce sai giya saboda wai ita giya in dai mutum zai sha ta wai makogoronsa budewa yake wannan duk magana ce wadda ba ta da tushe abin da suke nihi su ma da suka kiyasta saboda wanda ya shiga halin kunci ba ci ba sha ga tsananin yunwa na jin tsoron hallaka a kansa to Allah ya halatta masa ya ci musai to don haka da giya da mushe ku duk tafiyarsu ɗaya in abu ya matsare mutum an rasa abin da za a bashi ya wuce sai giya to a wannan lokaci akan iya bashi قال المصنف رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض والنفساء أهل أي تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السهار وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن أروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بأمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع الأمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشدي وأهلي بالحج ودئي الأمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت فقال هذه مكان أمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا نعم
الإمام البخاري الله يجيك أنسى كي wannan babi ne na musamman yaya mace mai al'ada da mai biki ke ɗaukan harami misali mace ce ce ta tafi domin yin hajji ko umra sai jinin al'ada ya zo mata ko kuma ta samu biki shine aihuwa ga jinin biki na zawa shine malam ya ce kaifa tuhillul ha'idu wan nufasa yaya mai al'ada da mai jinin biki ke ɗaukan harami amsar wannan tambaya za mu ganta a cikin hadisin da malam ya zo da shi a ƙarƙashin baba sai ya ce a halla kalima ta a halla ma'anarta shine ta kallama bi mutum ya furta magana dangane da wani abu da yake ne shine ma'anar ahalla an gane ku sai ce wasta halalina wa ahalalina hilal larabawa na fadar cewa wasta halalina hilal ko kuma su ce ahalalina hilal sai ce kulluhu min zuhur waccan kalima da wannan kalimomi guda biyu gaba ɗayan asalinsu abinda suka kunsa shine bayyana don haka sai ce wasta hallal maƙar larabawa na faɗa cewa ista hallal maƙar ai kharaja minas sahab ruwa ya fito daga cikin girgije idan ya fito daga cikin girgije kenan ya bayyana don haka sai ya ce faɗar Allah da ya ce wa ma'uhilla li gairin lahibi an haramta muku cin abin da aka ɗaukaka murya da yankansa ga wani Allah duk abin da aka yanka ba tare da sunan Allah ba aka yanka ma gunki to wannan haramun ne wuce an gane ko kenan wa ma uhilla kenan abin da aka ɗaukaka murya sai ce wa huwa min istihlalis sabiyyi wannan yana daga kalmar da suke cewa istahallas sabiyyu ai rafa'a sautahu bisiyahi inda khurujihi min batni ummi lokacin da yaro ke fasa kuka idan ya fado daga cikin mahaifiyarsa lokacin da aka haife shi shine suke cewa istahalla sabiyu ai rafa'a sautahu bi siyahi idza kharaja min batni ummi to don haka dai kalimar dai ba ta da cin karo kamar yadda malam ya faɗa game da abin da ya gabata lafazin istihlal shine rafu saut shi kuma kasancewar ɗaukaka murya kenan ba ta tabbata dole sai lokacin da mutum ya yi furici kenan in ka yi furici ka bayyana abin da kake ne to don haka ya ce ai ta kallama bihi kenan a nan yaya mace za ta yi ihrami ma'ana wanda take cikin jinin al'ada ko jinin biki shi mai malam sai ya shigo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda ke cewa خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عائشة تشي منفتا تارد منزان الله صلى الله عليه وسلم أحج ستبن كوانا فأهللنا بأمرا wato sai muka yi harama da umra sun maƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da mu man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajji ma'al umra duk wanda ke da hadaya manzon Allah ya ce to yayi harama da haji da umra gaba daya shine ma'ana kirani duk wanda kenan ya koro hadaya ya zo da ita lokacin da muka zo miƙati kowa dai yayi ihlali da umra manzon Allah sai ya ce duk wanda ya koro hadaya manzon Allah ya ce falu hilla bil hajji ma'al umra wato yayi harama da haji da umra gaba daya sun kenan ya ce labbaika hajjan wa umra thumma la yahillu hatta ya hilla minhuma jami'a sannan manzan Allah yake cewa ba zai kunce harami wato sai ya kai lokacin hatta ya hilla minhuma jami'a ya ce sai ya kai lokacin da zai kunce game da haji da umra gaba ɗaya shine kenan ran goma ga wata kenan lokacin da ya zo ya yi wannan dawafi wanda ake kiran shi dawaful qudum ya yi safa da marwa to ba maganar ya kunce harami zai ci gaba da zama a cikin wannan harami an gane ko sai a ran goma ga wata lokacin da ya zo ya yi dawaful ifada to a wannan lokaci ne kenan zai kunce harami kenan game da umrarsa da hajjinsa gaba daya wanda shi mai kirani lokacin da ya zo ya yi dawaful qudum idan ya yi safa da marwa to ba maganar ya kunce harami wannan alhurma tana kan shi ta duk wasu abubuwa da aka haramta masa kuma zai ci gaba da zama a cikin wannan harami har zuwa ran goma ga wata shine anan manzon Allah yake cewa hatta ya hilla minhuma jami'a yace sai ya kai lokacin da zai kunce daga hajjinsa da umrarsa gaba ɗaya shine kenan ran goma ga wata lokacin da ya zo ya yi dawaful ifada aisha ta ce faƙadimtu makka wa ana haɗin wato sai na gabaci birnin makka a wannan lokaci ina cikin jinin al'ada domin lokacin nan an iso wani wuri wanda yake wanda ake kiran shi da sarri jinin al'ada ya zo ma aisha kamar yadda za mu gani a nan gaba shine ta ce faƙadimtu makkata wa ana haɗin ta ce sai na gabaci birnin makka halin ina jinin al'ada walam aquf bil baiti wala bayna safa wal marwa tace ban yi dawafi ba da ɗakin Allah sannan kuma ban yi safa da marwa ba fa shakautu zalika ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kai kuka na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace ya rasulullahi kaga halin da nake ciki kowa ya zo ya yi dawafi ya yi safa da marwa to amma gani ina cikin jini wanda yake na al'ada manzon Allah sai ya ce da ni in ƙuri ra'asaki ma'ana kunci kitsanki an gane ko nan gashin kai shine aka ambata da sunan kenan kan gaba ɗaya min babi tasmiyatil ba'dhi kenan ba'dhi shay'i bismihi shine sai take manzon Allah ya ce da ita warware kitsanki wamtashidi manzon Allah ya ce ki sarce kanki wa ahilli bil hajji wa da'il umra i harama da hajji umrar kyalita shikenan tunda an kai kusan ran takwas ga wata yawmu tarwiya ranar da ake fita mina ran nan ake daukan harama ta hajji to har ran nan jinin al'ada bai dakata ma Aisha domin sai bayan an ji mina ne sannan jinin al'ada ya tsaya mata a nan a wannan lokaci manzon Allah ya ce mata abinda za a yi ɗau harama da hajji gwada il umra manzon Allah ya ce umra ya ce barta Aisha ta ce fa fa'al sai na aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni da shi falamma qadaina al-hajja a lokacin da muka gama hajji أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنئيل تشي مزان الله صلى الله عليه وسلم وتسي أيكاني نيد أنقوانا shine Abdulrahman ibn Abi Bakar zuwa wani wuri wanda ke wajen Makka shine ake kira da At-Tan'il Fa'atamar tace sai na ɗauko umra daga can wannan shine dalilin da malamai suka ce mutumin da yake birnin makka idan zai yi umra to sai ya fita bayan gari ya fita can kenan wajen harami shine in ma canji rana ko wurin da ake kira shi da tan'im to can aisha Allah ya kara mata yadda wanda a yanzu can wurin suna kiran shi masjidu aisha to a can aisha suka je da dan uwanta ta ɗauko harama ta umra faƙala sai manzon Allah ya ce da ni lokacin da muka gama muka dawo muka isko shi sai ya ce hazihi makana umratiki manzon Allah ya ce wannan umra da kika yi manzon Allah ya ce ita ce za ta tsaya matsayin wato umrarki waccan ta farko wanda kenan jinin al'ada ya bata miki ita baki samu damar gama ka har ranar fara aikin hajji ya zo قالت في عائشة تتي فطاف الذين كانوا أحلوا بالأمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا wato waɗanda suka yi harama da umra kadai lokacin da aka iso makka aisha ta ce sai suka yi tawafi shine kenan tawaful umra fafafu bil baiti suka yi tawafi da ɗakin Allah wa bayna safa wal marwa sannan suka yi kai kawo tsakanin safa da marwa shine sa'i sun mahallu sannan sai suka kunce haraminsu sun mafafu ƙawafan wahida ba da an raja'u min mina sannan a ranar goma ga wata bayan sun dawo daga mina mi take nihi sun dawo daga mina shine sun je sun yi jifa na ran goma ga wata ta ce sai suka yi dawafi dawafi guda kenan shine dawafin ifada an gane ko kenan wancan dawafi da suka yi na umra suka yi safa da marwa bayan sun gama sai suka kunce hadari sannan take cewa bayan kuma sun dawo daga mina kenan a ran goma ga wata an je an yi jifa na farko an yanka hadaya an yi aski sai suka zo suka yi dawafi guda shine wato dawafu da ifada an gane ko kenan anan akwai iktisar suka yi dawafi suka yi safa da marwa saboda mutamatti iya abin da yake kansa sa'ayi biyu yake kan shi kuma da dawafi biyu wancan dawafi da safa da marwa da yayi na farko na umra ne idan ya zo a ran goma ga wata idan ya yi dawafi dole sai ya yi safa da marwa wanda ya yi kirani ya haɗa hajji da umra shi ne wannan yake da sa'ayi guda amma dawafi biyu yake kan shi dawaful kudum da kuma dawaful ifada sai ta ce wa amman lazina jama'ul hajja wal umra ta ce sani dai waɗanda suka hada hajji da umra a niyya kenan su ne waɗanda suka yi kirani fa inna ma bafu dawafin wahida wato aisha ta ce sun yi dawafi dawafi guda an gane ko dawafi guda suka yi kenan anan me take nihi da dawafi guda kenan safa da marwa daman ɗaya take kansu safa da marwa ɗaya take kansu amma kasancewar shi dawafi da za su yi wancan na farko dawaful kudu na biyu shi wannan yana daga cikin wajibi ne daga cikin wajibatul hajj ga wanda yake kirani ko wanda yake ifradi in ya zo dole sai ya yi dawaful kudu wannan dawafi na biyu shine dawaful ifada wanda matsayinsa rukuni ne daga cikin rukunin hajji to shine anan ta ce waɗanda suka haɗa tsakanin haji da umra ma'ana suka yi kirani fa inna ma qafu tawafin wahida wato sun yi tawafi tawafi guda kenan shine safa da marwa in ka gabatar da shi a ran goma ga wata in ka zo kawai tawafi za ka yi tawaful ifada ba maganar maimaita safa da marwa amma idan baka yi shi ba a lokacin da kai dawaful qudum a ran goma ga wata idan ka zo kai dawaful ifada to dole ne sai ka yi safa da marwa wannan a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin nuna mana cewa mace wadda ta samu kanta a cikin jinin al'ada ko jinin biki baya nuna cewa ba za ta ɗau harama da hajji ba za ta ɗau harama ta aikata duk abin da mai hajji ke aikatawa iya abin da ba za ta yi ba shine ɗawafi kamar yadda babi zai zo nan gaba dawafi ne kadai ba za ta yi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam caye ma Aisha je kiki wato kunce ki tsanki manzon Allah ya ce ki sarce kanki an gane ko manzon Allah ya sanya ta ta warware kitsanta ta kunce kanta a wannan lokaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta ta dau harama da haji a ranar takwas ga wata kuma ga ta tana cikin jinin al'ada manzon Allah ya ce duk abin da mai haji yake yi ke ma ki ghaira Allah ta tufi bil bait sai dai dawafi ne dai ba za ki ba wannan dole sai kin samu sarki to wannan shine iya abin da malam yayi baban kenan komai tana iya aikatawa ko da waɗannan kwanuka za su wuce bayan an dawo daga kwanukan mina idan jinin bai tsaya mata ba dole ne ta tsaya har ta kai lokacin da za ta gama sannan ta yi wannan babu man ahalla fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إهرامه وذكر قول سراقة قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان أنه قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن مئي لهدي لأهللت وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأهللت فأتيت امرأة من قومي فمشقتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نهر الهدي wato wannan babi da malin ke cewa menene hukuncin mutumin da ya yi harama a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi haramarsa a dunkule kawai sai ya ce lokacin da aka zo miƙati sai ya ɗaukaka muryarsa ya ce shi dai ya yi harama da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi harama ba tare da ya bayyana ba shin tamattu'i yake nihin yi ko kuma ifradi ko kuma kirani amsa shine yayi daidai kamar yadda ibn umar allah ya kara musu yadda ya rawaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar aliyu dan abi talib allah ya kara masa yadda kamar yadda za mu iske hadisin lokacin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi da me kai harama sai ya ce da abin da kai ya rasulullah manzon Allah kuma ya tabbatar da shi akan haka to shine anan malam yayi wato ta'aliqin hadisin na ibnu umar abdullahi dan umar yake cewa qala ibnu umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam wato abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda wato ya faɗa haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da Ali akan haka wato shine jabir ibn abdullahi al-ansari ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ali an yi kima ala ihrami wato ya dawwama akan haramar sakinan kamar yadda ya yi an gane ku kenan iya abin da yi manzon Allah ya ce ya ci gaba da zama a cikin haraminsa domin kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da yi niyya da shi shine kirani hada hajji da umra gaba daya shine a wannan lokaci sai ya ambata wato fada ta suraka an gane ko shine suraka ibnu malik Allah ya kara masa yadda wanda shi wanda shi suraka ibnu malik shine sai yake cewa an yi kima ala ihrami wato ya tabbata akan haraminsa ma'ana kamar yadda ya ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya tabbata akan haka shine sai ce wa zakara qaula suraka wato sai ya ambata fada ta suraka ibn malik shi suraka ibn malik lokacin nan sai yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a umratuna li amina hadha aw lil abad ya ce wannan umra da muka yi manzon Allah mun yi ta ne kawai ta wannan shekara cewa zuwa wata shekara kenan akwai maganar mu dawo mu yi umra ko kuma ta tsaya dindindin kenan iya abin da Allah ya wajabta mana na yin umra shi kenan mun bada manzon Allah sai ya ce ballil abad wannan umra da kuka yi kun yi ta ne dindindin ma'ana iya abin da Allah ya farlanta muku na yin umra kun bada shi domin a magana mafi rinjaye umra ma wajibi ce idan mutum yana da hali kamar yadda hajji ita ma wajibi ce to shine a nan sai malam ya shigo da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa aliyu dan abi talib ya gabato wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin yaman domin lokacin nan manzon allah ya aika shi zuwa birnin yaman domin kasancewar akwai sauran raƙuma da zai zoma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama da su wanda na hadaya ne wanda wasu mazan Allah ya kura an tafi da su domin a wannan lokaci sauran ne aliyu ya zo da su aƙalla sai da mazan Allah ya tafi da raƙumi wajen ɗari wanda a matsayin hadaya ne to lokacin nan shi aliyu sai ya ɗau harama a nan miƙaci na mutanen yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma da jama'arsa sun zo daga Madina Ali bai san ba mai manzon Allah ya dauko harami da shi to lokacin da aka zo miƙaci shi Ali sai ya ce na dau harama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau harama a halaltu bi ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam haka Aliyu dan Abi Talib wato yayi labasi to da ya zo sai manzon Allah ya ce masa bima a halalta da mi ka dau harama ya Ali kala sai ya ce bi ma a hallabihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam na yi harama da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi harama ba kala sai manzan Allah ya ce da Ali laula anna ma'iya lahadiya la ahlalt manzan Allah ya ce ma Ali ya ce ni ma in ba dan a ce na kuro hadaya ba manzan Allah ya ce ni ma da na kunce harami an gane ku a nan muhammad ibn abubakar ya dada a riwayarsa daga ibn jurai manzon allah sai ya ce ma ali bima a halalta ya ali da ni kai harama ali sai ya ce bima a halla bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da abinda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi harama kala sai manzon allah ya ce da ni fa ahadi wamkut haraman kama anta manzon allah ya ce masa hadaya za ka bada kuma ka ci gaba da zama a matsayinka na mai harami kamar yadda kake ba maganar kuncewa tunda ka ce da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi harama to ni ko daman abinda ne harama da shi shine kirani hajji da umra manzon Allah sai ya ce ma Ali hadaya zaka bada sannan sai ya ce wa mukus haraman kama anta ya ce ka ci gaba da zama a cikin harami kamar yadda kake to wannan shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan abin da ya harama da shi kaga tare da cewa abu ne wanda yake a shi bai bayyana ba don haka ka'ida malamai suka ce in aka zo aikin hajji kana iya cewa ka yi harama da abin da wane ya harama kenan wannan in tare da shi kuke sai ka san da cewa da me ya harama kenan in tamattu'i ne idan aka je aka yi wannan dawafi kun cewa za ka yi in kirani ya yi kai ma kirani za ka yi in kuma ifradi yayi ifradi zaka yi amma in tamattu'i zaka yi to ka tabbata cewa baka koro hadaya ba amma in ka koro hadaya to ba maganar yin tamattu'i iya abinda zaka yi shine in ma kai kira kirani zaka yi kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya hana shi yin tamattu'i kasancewar ya koro hadaya to Aliyu dan Abi Dalib daman gashi ya koro sauran raƙuma daga Yaman ita ma a nan aisha in ba don jinin al'ada ba ya zo duk da cewa daman ita ma kirani maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita akan haka saboda kasancewar hadayarta da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka